أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باك ان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saduwa a wannan yammaci yau juma'a da ran asabar wanda ya dace da tara a takwas ga watan sha biyu watan zulhijja bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam shekara 1445 wanda kuma ya dace da sha hudu ne ko? sha hudu ga watan shida hijiran miladiya 2024 daga wannan masallaci namu mai albarka masallacin miyatti daga wannan unguwa ta bolari da ke nan cikin garin gombe fadar jihar gombe muna addu'a allahu subhanahu wa ta'ala ya kara wannan gari namu albarka da sauran dukkanin garurukanmu gaba daya ci gaba da karatunmu na littafin sunan abi dawud na imam abi dawud rahmatullahi alai idan ba a manta ba satin da ya wuce mun tsaya ne a ƙarshen hadisi na takwas yau za mu tashi a farkon hadisi na tara a cikin kuma babi na hudu babu karahiyat istiqbal al-qiblati inda qada'il haja kafin haka akwai tambaya guda ɗaya da za mu karanta wacce aka mika min wancan satin bayan mun tashi a karatu wata ce ta rubutu takarda tana cewa ainihin mijinta ta ce mishi za ta je unguwa sai rubuta mata text message ita ma kamar ta aika mishi sako ne ta waya sai ke cewa idan har ta fita a bakin aurenta to bata gani ba sai bayan ta fita tana hanya sai ta ga sakon nashi to da ta gani sai ta jiyo ta dawo gida walfaru da gaggautawa an gane ko to ya matsayin wannan auren da ta yake to a gurguje dangane da saki ya kasu kashi biyu akwai saki wanda yake a mu'allak wanda shine irin wannan akwai saki na wanda yake shi jazim ne kawai mutum ya ce na sake ki ko kuma ya rubuta na sake ki wannan bai bukatar wani tawili aure kawai ya mutu kun fahimci wani abin da kyau akwai kuma cewa mu'allak sakin a rataya shi da wani abu to in kin yi abu kaza auren ki ya mutu ko in kin yi abu kaza ko in baki kaza ba a bakin auren ki to malamai sun kasa wannan kashi biyu suka ce akwai mu'allak kasami akwai mu'allak sharti mu'allak kasami shine wanda ya faɗa har cikin zuciyan shi da gaske yake in kin yi kaza aure ya mutu kun gane ko in baki yi kaza ba aure ya mutu akwai kuma wanda yake suna ce mishi ainihin wanda idan mutum ya sanya wannan abun har cikin ran shi ba da gaske ke ba ya faɗa ne idan ya bata tsoro kun gane bambancin abu wanda yana a tsammanin shi hankalinta irin nashi ne wata kuma don ta baka haushi ma sai ta yi inda ya mata ne muna kan ne sai malamai suka ce idan irin wannan ya faru shi mijin sai an tambaye shi lokacin da ka mata wannan magana ko ka sanya mata wannan sharaɗin me kake nufi idan ya ce shi da gaske ki aure ya mutu to aure ya mutu in kuma ya ce na yi ne kawai don na ba ta tsoro aure bai mutu ba an fahimci wani abin da kyau wannan shine abin da malaman musulunci suka ce insha allahu to yanzu kaga ita wannan matan na farko ma tukun bata ma san da maganan ba sai bayan ta fita bata gani ba kafin ta fita da ta gani kuma ta dawo to a babin maslaha wanda akan shi aka gina shari'a musulunci wannan mata aurenta bai mutu ba ina fata an gane dama addini mabani wa alal masalihi fi jalbiha wa dar'i lil mafasidi kamar da Nasiru Sa'idi ya faɗa a cikin qawajil fiqhiyya to saboda haka insha Allah wannan aurenta yana nan amma in irin wannan ya faru to abin ana mai da al'amari ne zuwa ga mijin shi zai ba da amsan me yake nufi wallahu ta'ala ala wa alam na'am za mu tashi a hadisi na tara insha Allahu قال المؤلف رحمه الله تعالى قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب رواية قال ما ليش أن كربو مسدد بن مسرهد ود منكر أنت ترجمان سا أو أنت ساتي يتي قال حدثنا سفيان يتي سفيان بن أيين يا بام الأباري المكي an zuhuri daga zuhuri idan aka ce a zuhuri shine kuma ibn shahab sunan shi muhammad ibn shahabin zaka ji malami ibn shahabi ya ce kaza shine da zuhuri din kuma ba wa mutum biyu bane ba a zuhuri shine kuma ibn shahabin sunan shi muhammad ibn shahab a zuhuri to wannan a zuhuri din dukkanin malaman hadisi sun yadda cewa shine wanda ya fara tattara hadisi a cikin littafi ku rike wannan abin da kyau an fara akwai bambanci tsakanin tattara hadisi a littafi da rubuta hadisi kun gane ko da na ga wani ya rubutu kwanaki a facebook ko malaman da ke cewa zuhuri ne fara rubuta hadisi ma ba san tarihin hadisi ba ai tun lokacin annabi ana rubuta hadisi to shi bai fahimci maganan da ake malamai suke ba tun lokacin annabi sahabbai suna rubuta hadisi yadda kuma suna rubuta qur'ani an gane ko daga ciki akwai abdullahi bin amr bin as abokin takaran abu huraira shi da ya ji hadisin annabi sai je rubuta to amma a ce a samu littafi a dinga tattara shi da kuma umarni ma na hukuma imamu zuhuri shi ya fara amma kuma a yi littafin hadisi kuma da kitabul kaza babi kaza babi kaza wannan su imam malik su suka fara wannan abu su zuhuri kawai tara hadisin su kai da hadisin sallah da na aure da na zakka da na hajji kawai tarkata su ake kun gane bambancin abun ke sa idan ka duba a cikin alfiya ya kawo a cikin baiti ya ce awwalu jami'ul hadith wal athar ibn shihabin amirun lahu umar ya ce farko wanda ya tattara hadisi shine ibn shihab amirun lahu umar wanda umar ya masa umarni wani umar kenan sayyidina umar bin khattab kowa haka zai ce umar ibn abdul aziz ina fata an gane umar dan abdul aziz yana khalifan musulmai shi masa umarni ya ce a dinga tattara hadisai a cikin wani littafi amma littafin da ya tattara hadisan ma ya bata ba same shi ba ina fata an tabbatar yayi amma littafin ya bata rahmatullahi alai ana ba bin yazid al-laythi an abi ayyub waɗannan dukkan su waɗanda suke cikin wannan sanadin hadisin duk kutubu sita sun yi ruwaya a gunsu dukkan su gaba daya an abi ayyub al-ansari daga abi ayyub al-ansari riwayatan kala ya ce ma'anar riwayatan din nan ya nufin maganan da zai zo a gaba maganan manzan Allah ne alaihi salatu wassalam dan ka gaba a ce ba kala rasulullahi a gaba kawai an ce kala idza ataytumul ghaita idan kun je bayan gida ko biyan bukata fala tastaqbilul qiblata kar ku kalli alqibla bi ghaitin a lokacin biyan bukata wala baulin ko fitsari walakin sharriku sai dai ku kalli gabar au gharribu ko ku kalli yamma to ya kenan za a yi ina fata an gane to a nan ina tuna wani malami yana karanta wannan hadisin to sai ya rude ya ce an ce kar a kalli alƙibla kuma an ce a kalli gabar shi bai gane wannan maganan ba to alƙibla ba ita bace gabar a gabar ba ita bace alƙibla ka gane wannan abin da kyau in an ce alƙibla ba ana nufin gabar ba kun gane ko gabar sunanta gabar alƙibla kuma daban alƙibla shine ka kalli ka'aba wanda yake yamma da makka alƙiblan shi gabar wanda yake gabar da yamma alƙiblan shi yamma kun gane ko wanda yake kudu da makka alƙiblan shi arewa wanda yake arewa da makka alƙiblan shi kudu kawai ka'aba ake so a kalla kar ka ɗauka gabar ce alƙiblan duk duniya kun fahimci wannan abin da kyau kai ne da kake yamma da makka alƙiblanka shine ka kalli gabar ke sa dan ka je masallacin harami ai haka ake sahu ina fata an gane sau kowa ya kalli inda harami yake to annabi yana magana a lokacin yana madina idan kana madina madina tana arewa da makka ne in za su yi sallah kudu suke kallo kun fahimci wannan abin da kyau to sai annabi ya ce kar ka kalli alƙibla idan a madina ne kar ka kalli kudu kenan ina fata an gane kar ka juya mata baya idan kana madina shine kar ka kalli arewa walakin sharriqu aw garribu ka kalli gabar ko yamma to kaka in anan ne sai a ce ka kalli kudu ko arewa an fahimci wannan abin da kyau yace faqadibnal shama to za ka ga an- ga wanda suke da littafi za ka ga akwai alamu daga idza ataytumul gaida zuwa aw garribu wannan shine iya maganar manzon Allah alaihi salatu wassalam faƙaddimna shama wannan magana abu ayyub al-ansari ne ya ce sai muka zo ƙasar sham sham ɗin a wani gari ne bai faɗa ba in aka ce sham a yanzu ƙasashe ne guda hudu ko ka ce biyar akwai ƙasar syria akwai jordan akwai lebanon lebanon kenan akwai isra'il akwai kuma palestine ina fata an gane ku yi haƙuri na ce isra'il babu yadda ka iya ina fata an gane a dokan duniya ƙasa ce kun fahimci duk da ƙasa ce almagasuba wanda suka kwaci ƙasa da ƙarfi amma tana cikin map ɗin duniya ƙasa ce na faɗa ne don ka gane in na ce falastin kar ka ɗauka iya ƙasan falastin har da isra'ila duk suna cikin ƙasar sham a da to amma ya fi kama da maybe ko sun je siriya saboda anan damascus yake da muka je ƙasar sham fa wajadda marahida sai muka samu banɗakansu almarahid jam'i ne na almirhad almirhad banɗaki marahid jam'i shi kad buniyar ƙibalal ƙiblati an gina banɗakansu ta yadda in za ka tsuguna sai ka fuskanci alƙibla to ya za a yi ya ce fa kunna sai muka kasance musa habbai in ji abu ayyub nan harifu anha sai mu ɗan karkaci a wata ruwaya nan harifu anha ya siran sai mu ɗan karkace kaɗan yadda ba za mu kalli alƙiblan ba wani stagfirullah sai ni mu nemi gafaran Allah subhanahu wa ta'ala to wajen mu nemi gafaran Allah nan malamai suka masa fassara guda biyu neman gafaran Allah wasu malamai suka ce ga waɗanda suka gina abu mu ce Allah ka gafarta musu ba sani ba ne ba wasu malamai suka ce a mu nemi gafaran Allah wa kanmu saboda ba mu yi cikakken juyawan ba mun yi rabi da rabi ne ina fata an gane suna neman gafaran Allah saboda ba samu cikakken kauce alƙibla ɗin ba malamai suka ce wannan fasara ta biyun ta fi kyau da in ya ce muna nema waɗanda suka gina gafara in ba musulmai ba ne fa kun fahimci wannan abin da kyau ya sa almuhaddithul madina musul abbad wannan fassarar ita yarin jayar ya ce muna neman gafaran Allah saboda kusuri ba mu yi cikakken kaucewa alƙibla ɗin ba amma haka aka gina ba mu muka gina ba kaga saboda biyayya ga hadisin annabi alaihi salatu wasalam duk da ya ya kokarin shi amma kuma yana neman gafaran Allah subhanahu wataala to wannan ita ce fahimtan Abu Ayyub al-Ansari shi a wurin shi duk inda kake haramun ne ka kalli gabar idan anan ne kenan ko yamma haramun ne kallon alƙibla ko juya mata baya a lokacin bayan gida ko fitsari amma za mu samu wata ruwaya daban a gaba da za ta nuna akasin haka kala haddathana musa ibn isma'il kala haddathana wahaybun kala haddathana amr ibn yahya an abi zaidin an maqil bin abi maqil al-asadi kala mala yace haddathana musa ibn isma'il at-tabuzaki wannan mun karanta tarjaman shi kala haddathana wahaybun wahayb ibn khalid shine cikakken sunan shi yace kala haddathana amr bin yahaya amr bin yahaya sika ne duk malaman kutubu sita sun fidda hadisi a gunshi haka shi ma wahai bin khalid an abi zaidin daga abi zaid an maqil ibn abi maqil al-asadi kala yace daga babban sahabi maqil ibn abi maqil al-asadi wannan sahabin malamai uku ne kaɗai suka fidda hadisin a cikin kutubu sita da abu dawud da nasa'i da ibn maja ma'aqil ibn abi ma'aqil al-asadi malamai uku ne kaɗai cikin kutubu sita suka fidda hadisi a gunshi kala yace naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace annabi yayi hani an nastaqbil al-qiblataini mu kalli al-qibla guda biyu bi baulin a lokacin fitsari au gaidin ko bayan gida menene alƙiblataini shi ne masallacin ka'aba da kuma masallacin ƙudus sau da ita ce farkon alƙibla a musulunci masallacin ƙudus annabi ya yi wata goma sha shida zuwa sha bakwai yana sallah yana kallon baitul maqdis bayan ya koma madina to kaga in ka duba a makka an yi shekara nawa aka koma madina har aka yi wajen shekara ɗaya da wata biyar in annabi na sallah alƙiblar shi ta ce baitul maqdis arewa masallacin kudus yake kallo sai daga ba Allah ya ce juyo ya dinga kallon ɗakin ka'aba to shi yasa in an ce alƙibla ta farko a musulunci in za a yi sallah ina ake kallo ka ce baitul maqdis daga ba aka shafe hukunci aka dawo kallon ka'aba to sai wannan hadisi ya ce annabi ya yi hani mu kalli alƙibla guda biyu da ka'aba da baitul maqdis a lokacin biyan bukata fitsari ko bayan gida wannan hadisi hadisi ne munkar da'if ina fata an gane bai inganta ba saboda me saboda dalilai guda biyu dalili na farko in kun kalli sanadin hadisin Musa bin Ismail at-Tabuzaki Wahayb ibn Khalid Amr bin Yahaya sai aka ce an Abi Zaidin daga Abi Zaidin wane ne Abi Zaid aka ce sunan shi Walid Walid bin waye aka yi ta kai kawo rajulin ne majhul wanda ba a san shi ba ina fata an gane kawai daga baban zaidu wane ne baban zaidu aka ci sunan shi walidu to shi wane ne baban shi ba a gano ba to malaman hadisi suna neman cikakken kai waye kafin su karbi hadisinka ina fata an gane to rajulin ne majhul shi abu zaid kun fahimci wannan abin da kyau kuma a cikin kutubu sitta malamai biyu kaɗai suka kawo shi a cikin isnadinsu akwai shi abu dawud sai kuma ibnu majah babu shi a bukhari da muslim da tirmidhi da nasa'i abu dawud ne kaɗai da ibnu maja to a nan abu zai rajulin ne majahul na farko abu na biyu in kuka dubi hadisan da suka gabata da wanda mu karanta wancan satin da na yau na abu ayyub al-ansari sun ce ka'aba ina fata an gane amma shi sai aka ƙara da ina baitul maqdis to a nan sai aka samu cin karo tsakanin ruwayan amintattu a ilimin hadisi da wani wanda ma ba a san shi ba shi yasa zama hadisin munkar a ƙa'idar ilimin hadisi kuma suka ce wal munkarul fardu bihi rawin gada ta'diluhu la yahmilu tafarruda in ce hadisi munkar shi na samu wani rawi guda ɗaya ya kaɗaita da wata ruwaya wanda bai da cikakken adalcin da zai kaɗaita da ruwaya kamar shi wannan kenan an gane ko a takaice wannan hadisin bai inganta ba babu hadisin da ya hani da kallon baitul maqdis a lokacin biyan bukata akan wannan malamai suka ainihin raunana wannan hadisi insha Allah قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا صفوان بن عيسى عن الحسن بن ذكوان عن مروان الأصفر قال an karɓo daga muhammad bin yahaya bin faris ya ce ƙala haddatana safwan ibn isa an al-hassan bin zakwan an marwan al-asfar ƙala ya ce ra'aitu ibn umara ana kharahilatahu ya ce na ga abdullahi dan umar ana kharahilatahu ya durkusar da taguwan shi ana kha shine durkusarwa ya durkusar da raƙumin shi kalmar rahila da larabci tana nufin abun hawa raƙumi mace ko namiji ina fata an gane namiji sunan shi rahil haka mace su duk sunan iri ɗaya ne to abdullahi na umar ya durƙusar da raƙumin shi mustaqbil alqiblati yana mai fuskantar alqibla thumma jalasa sannan sai ya ainihin zauna ya hulu yana fitsari ilaiha yana kallon ita alqiblan ko kuma yana kallon inda raƙuma take faƙultu sai na ce da shi in ji marwan al'asfar ya aba abdurrahman ya kai baban abdurrahman alaisa qad nuhina an hadha shin ba an hana mu aikata wannan abun ba ina fata an gane kaga yana masa gyara kenan shi wannan marwan al'asfar tabi'i ne ya ga sahabin annabi na aikata wani abun da ya ci karo da sunna yana mishi gyara kun fahimci sunna din kenan yace ya kai abu abdurrahman ya aba abdurrahman ba an hane mu da aikata irin wannan ba in za mu yi biyan bukata ku fi tsari mu kalli alƙibla ko mu juya mata baya ƙala sai ce bala ya ce haka ne lalle an hana mu inna ma nuhina an zalika fil fada'i an hana mu wannan ne a jeji a filin Allah sarari inda ba komai fa idza kana bainaka wa bainal qiblati shay'un amma in akwai wani abu da ya shiga tsakaninka da alqibla yasturuka fala ba'as a fata an gane kaga ya ba shi amsa ko yace in akwai wani abu tsakaninka da alqibla babu komai a ce tsakaninka da alqiblan babu komai shine aka hana wannan shine fahimtar waye Abdullahi dan Umar Allah kara masa yadda Mala ya ce babu ruksati fi zalik babin da ke magana akan rangwame dangane da haka an ruksa an yi rangwame dangane da me istiqbalul qiblati inda alhajati wasu dibariha za mu ji hadisai daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam inda za a yi rangwame game da kallon alƙibla ko juya mata baya lokacin biyan bukata ko lokacin ainihin fitsari مالك قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واس بن حبان عن عبد الله بن عمر قال مالك عن كربودك عبد الله بن مسلمة شين ابن قعنب القعنبي ina fata an gane mun karanta tarjaman shi shine farkon wanda abu dawud ya fidda hadisi ya ruwaya daga wurin shi a cikin littafin nan ya karɓo an malikin babban magana kenan daga imamu na malik imamu darar hijira babban malamin hadisi ko babban malamin fikihu imamu na malik in ana maganar su malik to sallamawa ake ina fata an gane imamu malik aya ne daga cikin ayoyin allah wata rana imamu zuhuri wani ɗazu karanta abin nan ɗin shi ibn shahab yana daga cikin malaman imamu na malik a lokacin shi bai san imam malik ba yana imam malik yana yaro ya zo wani majalisi ya bada hadisai kamar guda arba'in ya karantar da mutane an wane an wane kala rasulullahi da ya gama bayan kwanaki sai ya zo wannan majalisin sai ya ce ina takardun da kuka rubuta hadisan nan ku karanta min na ji suka ce a ga wani yaro nan zai karanta maka ma ba komi a hannun shi ina yake aka ce maliku taso kawai dinga kawo masa ina fata an gane mamaki ya kama shi ya ce na ɗauka a duniya babu irin waɗannan sai ni sau shi zuhuri da ya ji abu yake haddacewa an fahimci wani abin da kyau imamu malik wato malam imamul bukhari kaga ba ƙarshen magana ba kenan to idan bukhari ya kawo hadisi ya ce ƙala haddasa na wane wane an malik an nafe an ibn umar ya ce silsilatu zahabiyya ya ce wannan can na zinare kenan duk hadisin da maliku ya shigo ciki imamul bukhari na masa kirari da silsilatu zahabiyya wato sarkan zinare an fance abin da kyau amma ka samu su jahilai aka sa su kare ma imam malik musamman irin najeriya a soki fikihu a soki allah sauwaƙi kawai san zuciya ne ina fata an gane su malaman hadisin su suke jinjina wa maliku to kai kuma faso waye ina fata an gane an malik daga malik dan anas an yahaya bin sa'idin daga yahaya bin sa'id al-qattan an muhammad bin yahaya bin habban an ammihi daga babban shi wasu bin habban an abdullahi bin umara daga abdullahi dan umar kala ya ce laƙadir ta ƙaitu ala zaharil bait ya ce haƙiƙa na hau saman ɗaki a gidan annabi alaihi salatu wasalam don yana shiga gidan annabi saboda me saboda akwai yasa hafsa tana aure a gidan to yana shiga wurinta ina fata an gane yakan shiga ɗakin yasa hafsa ya kai mata ziyara wata rana sai hau saman ɗakinta ko zai yi gyara ko menene wani abu da ya kai shi ya hau saman ɗaki zai wani abu ya ce fara'aitu rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai na ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ala labinataini akan wasu tubali guda biyu labinatun shine tubali labinataini tubali guda biyu ya ɗora kafan shi ɗaya anan kafan shi ɗaya anan mustaqbila baitul maqdis yana kallon baitul maqdis li hajatihi yana biyan bukata to in ya kalli baitul maqdis a madina ya juya ka'aba baya kenan kun fahimci wannan abin da kyau to wannan sai ya nuna me hikiman ka wannan shine ya nuna maka idan a gida ne babu komai in a jeji ne aka hana an fahimci wannan abin da kyau ya ce yana kallon baitul maqdis ya juya ka'aba baya ire-iren waɗannan hadisan wani lokaci suna da nauyin fassarawa saboda darajar manzon Allah alaihi wasallam amma a kullum abin da malamai ke magana shine shi Allah saboda hikima irin nashi da yana so ya shirya da mutane zuwa ga tafarki madaidaiciya sai ya turo musu da annabawa mutane ina fata an gane idan ya turo mala'iku ba za mu fahimci juna da su ba ina fata an gane mala'ika baya cin abinci baya jin yunwa baya jin kishirwa baya bacci baya jin gajiya to ya zai maka limanci ya za a yi azumin ramadan sai ce kwana talatin za a yi ba cin abinci ka kowa ya mutu kenan ku ko ba haka ba amma sai a turo maka mutum irinka idan allah ya ga dama su ma'annabawan sai su da wannan siffan amma a sun zo ne su karantar da ku shi yasa sai abubuwa ma dinga faruwa da su su yi rashin lafiya ina fata an gane a bata musu rai a musu kage a musu dan me saboda kai ma ka fahimci yadda rayuwa take idan su ma an musu to kaifa an jefi annabi an fasa mishi kai an ce masa mahaukaci an ce masa matsafi saboda me ya karantar da ku shi yasa Allah yake shirya wannan abu ba wai dan ba zai iya kare shi bane ba saboda ya zo ne dan ya karantar da al'umma alaihi salatu wassalam قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله قال ما ليتش حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار yana da wata daraja duk malaman kutubu sita ɗaliban shi ne duka shi wannan muhammad bin bashar da bukhari da muslim da abu dawud da tirmizi da nasa'i da ibn maja duk ɗaliban shi ne an gaida shehi ko wannan babban shehi kenan kala haddathana wahab bin jaririn kala haddathana abi yace babana ya bani labari sunan baban shi jariru bin ibrahim kala yace sami'tu muhammad ibn ishaqa muhammad ibn ishaqa yuhaddisu yana bada labari an abana bin salihin an mujahidin daga mujahid ibn jabar babban malamin tafsiri kenan in an ce mujahid ya ce kaza to kowa shiru kawai ya ce an jabir ibn abdullah daga jabir dan abdullahi kala ya ce wanda muka ba da labarin baban shi wancan satin ko jabir ya ce na hana biyullahi sallallahu alaihi wasallam annabin allah ya hana an nastaqbila alqiblata mu fuskanci alqibla bi baulin a lokacin da muke fitsari ya ce fara'aituhu sai na ga annabi sallallahu alaihi wasallam ƙabla an yi ƙubada bi amin kafin a karɓi rayuwar shi da shekara ɗaya ya ha yana kallon alƙibla yana fitsari to wannan me yake nunawa na in a gida ne ya halatta to wannan yanzu shi bai ce mana a gida ne ko a jeji ba kawai ya ce ya ga annabi kafin ya rasu da shekara ɗaya kabla an yi kuma da amin kafin a karɓi rayuwar shi da shekara ɗaya yana kallon alƙibla wannan hadisi hadisi ne hasan duk da malamai su yi ta maganganu a kan sanadin shi su ibn qayyim al-jawziya su wane ne su ibn hazm al-zahiri amma rajihin kauli shine hadisi ne hasan ta wasu hanyoyi hasanun ne lighairihi in an ce hadisi hasanun lighairihi shine hadisin da ya zo ta hanyar nan yana da rauni amma raunin ba mai tsanani ba ta can ma haka sai suka taru da yawa to idan aka tara raurana da yawa me za su zamo masu ƙarfi kenan ina fata an gane in aka ce ga wani abu nan yana da nauyi sai aka kira ka ka ɗaga ka kasa ɗagawa sai wani zai ɗaga kaga ya zamo kai da ka kasa ɗagawa in an ƙaro ma mutum biyu kuka taru kuka ɗaga ya zama hasanul ligairihi kenan kun fahimci wannan abin da yau wannan ɗayan da ya ɗaga shi ne hasanun lizatihi shi a karan kansa din Hassan ne amma da gairihi yana bukatan taimako ina fata an fahimta to wannan hadisin shi ma hasanun ne gairihi ya zo ta hanyoyi da yawa a cikin musnad ahmad ibn hanbal da tirmizi da ibn maja da ibn kuzaima ibn hibbana imamu hakim imamu baihaqi duk sun ruwaito to da sanadin suka taru da yawa ya zama hadisi na hasanun ligairihi to anan malamai suka ce waɗannan ruwayoyin gaba ɗaya abinda suke nunawa shine halaccin kallon alƙibla ko juya mata baya in a gida ne ina fata an gane ya halatta amma kauce mata ko a gida ne ya fi falala amma in babu makawa ba aikata haramun ba kuma allah ba zai rubuta maka zunubi ba an fahimci na abin da kyau don ka ce wani ya je rusa ban ɗakin shi sake sabo yanzu ana fama da masara ko ba haka ba haka an zo da matsala ko addinin kuma yana da sauƙi mala ce babu babu kaifar takashufu inda alhajati babin da ke magana akan kaifar takashuf yaya ake cire sutura shine at takashuf yayi sutura ko cire sutura inda alhajati lokacin biyan bukata har shi sai da aka karantar da kai kusan mun karanta wancan satin ko wani bai hude ya ce da waye wani daga cikin sahabbai annabi ya karantar da ku komai har tsuguno ya ce kwarai da gaske su kansu sun sani ba abin da annabi bai koya mutum ba duk abin da za ka yi da shiganka da fita da tashi da zama da kwanciya da al'amuran rayuwa ba abin da addini bai karantar ba shi yasa sakarci ne ka ce wai addini bai da cewa a tsarin gwamnati sai dan tsarin dama na zalunci ne amma in dai tsarin na gaskiya ne addini ke da cewa akai kun fahimci wannan abin da kyau akwai wani tsari da ake da shi a kasashen turawa na social security nan ba babin ba da labarin shi bane ba wani tsari ne mai kyau ga wanda ya san turai to wannan tsarin da musulmai suka zana suka kalle shi suka ce ai amerika din da ingila da wane ne sun ɗauko shi ne daga gwamnatin umar bin khattab ina fata an gane she kawo wannan tsarin musulunci ne zo da shi amma yanzu an watsar hesu suka ɗauka an fahimci wani abin da kyau don duk abin da muka watsar na mu'amala da rayuwa suka ɗauka ya zamo sun bar mu da hayaniya ko allah ya sauwaƙe قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن رجل عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أنكر قدق زهير بن حرب yace kala haddathana waki waki ibn al-jarrah an al-a'mash daga a'mash ar-rajulin daga wani mutum kaga an samu matsala ko an ibn umar daga abdullah ibn umar yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana yace annabi ya kasance idza arada hajatan idan yayi niyan biyan bukata la yarfa'u thawbahu baya daga kayan shi ko suturan shi ko tufan shi hatta yadnuwa min al-ard har sai ya zo dab da ƙasa hatta yadnuwa min al-ard har sai ya zo dab da ƙasa to sai malamai suka ce wannan in ka kalla to wani irin kaya ne wannan ya za ka je dab da ƙasa ka cire wannan ka zai yiwu zai yiwu ba zai yiwu ba sai suka ce a saboda a baya ko da a yanzu in ka bi mutanen indonesia da wasu mutanen yamen irin su maɗi zaga suna ɗaura kwarjalle yadda ake wannan diresin na aikin hajji din nan har yau a duniya akwai wanda sa kayan su kenan to can a baya laraba kusan galibi irin diresin din su kenan ina fata an gane to kaga irin wannan kayan ba zai maka wahala ba dan sai da ka tsuguna ka ainihin ɗaga shi haka ne ko ba haka ba amma hadisin bai inganta ba قال أبو داود إمام أبو داود رواه عبد السلام بن harbin abdulsalam bin harbin ya roito wannan hadisin anil amash daga amash shine suleiman bin maharan shine amash an anas ibn malik daga anas an malik to tun daga nan an samu matsala shi amash tabi'i ne ya haɗu da anas amma bai taɓa ruwaya daga wurin shi ba kun gane magana ka haɗu da sahabi daban kuma ka ji hadisi a wurin shi daban akwai tabi'an da sun haɗu da sahabi amma bai karantar da su wani hadisi ba an haɗu ne kawai an gaisa an rabu ko ka je inda yake kila ma tsakaninka da shi da nisa ba ka kai ga ka mishi tambaya ba kun gane wannan abin da kyau to shi imamu a'amash yana cikin tabi'ai bai yi ruwayan hadisi ko ɗaya daga wurin sahabi ba ku rike wannan ka'idar ɗaliban hadisi a'amash suleiman ibn maharan ba shi da hadisi ko ɗaya daga wurin wani sahabi duk hadisan shi daga wurin tabi'ai ne sai dai wani tabi'i ya gaya mishi cewa sahabi ya gaya mishi daga cikin sahabban da ya haɗu da su akwai anas bin malik amma bai ji hadisi daga wurin shi ba wa huwa da'if yace wannan da'ifi ne cewar a'a masharuto daga anas shine ma'anan wa huwa da'if huwan yana koma yana zuwa ga ruwaya din qala abu isa ramli abu isa ramli yace qala haddathana ahmad bin walid qala haddathana amr bin aun qala akhbarna abdussalam wannan sanadin yace bihi abdussalam ya bamu labari bihi da wannan sanadin cewa shi ya samo ta ta wata hanya cewar ta inganta amma imam albani imam ahmad shakir su ne manyan malaman hadisai da wannan zamanin take da su ko ta yi tun da sun rasu sun ce wannan hadisin bai inganta ba insha Allah babu karahiyatul kalami inda haja babin da ke magana akan karhancin yin magana a lokacin biyan bukata alkarahiyati inda qada'il haja قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا إكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن عياض قال حدثني أبو سعيد ما ليتي حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا ابن مهدي يتي ابن مهدي يا بام الأباري سننش عبد الرحمن عبد الرحمن ابن مهدي yace qala haddathana ikrimatu bin ammar an yahya bin abi kasirin yahya ibn abi kasirin yana cikin wanda duk malaman kutubu sita sun karɓo hadisi a wurin su yana cikin sanadin hadisi innamal a'malu bin niyyati ina fata an gane shi ya karɓo hadisin daga muhammad bin ibrahim taimi daga sa'ad bin abi waqas laisi daga umar bin khattab a cikin sahih bukhari yace an hilal bin iyad wannan hadisin da za mu karanta sanadin shi bai inganta ba saboda me suka ce saboda duk ruwayan da ikirma ya yi daga yahya bini abi kasir malamai sun ce bata inganta ba sannan shi yahya bini abi kasirin duk ruwayan da ya yi daga hilal bini iyad malamai ba sa karba saboda shi hilal bini iyad malaman hadisi ba su gano wane ne ba kuma shi ya haya shi kaɗai ke ruwaya daga wurin shi wasu sun ce sunan shi hilal ibn iyad wasu sun ce sunan shi iyad ibn hilal kuma duk cikin kutubu sita bai da hadisi sai cikin abu dawud ina fata an gane abu dawud kaɗai fit da hadisi daga wurin shi قال حدثنا أبو سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الرجلان النبي kada mutane biyu su fita. يضربان الغائطة أي يقصدان الغائطة سنة نفهم بيان بكاتا كاشفين عن أورتهما سنة ما سياي الأورنس يتحدثان مصدنا سنة هيرا سنة لاباري haramun ne ana biyan bukata ana hira ina fata an gane ya ce fa inna Allah azza wa jalla ya mutu ala zalik Allah yana kushi da irin wannan aiki ya mutu ala zalik to ina matsayin mutum yana ban ɗaki yana waya ina fata an gane yana biyan bukata yana waya ya halatta ai an ce bai halatta ba saboda me saboda wannan hadisin idan ka ce bai halatta ba saboda wannan hadisin wannan hadisin ne ya ce mutane biyu suna biyan bukata suna hira idan ka san irin bandakin hostel ga wanda ya zauna a makaranta za a gan su a jejjere aiko ko irin bandakan mina da su arfa da sauransu lokacin aikin hajji za ka bandakan a jejjere suke kana ciki kana iya magana da wani to irin wannan ko kuma a jeji wannan na can wannan na can ana hira akwai irin wannan wani ya ce ma a lokacin idea ta fi zuwa haka ne to malamai suka ce to idan haka ne to wanda kuma waya ne fa shi ba biyan buka kila yana shago kila yana ofis kila yana kasuwa shi ma ta shafe shi a bayan gida to malamai suka ce magana a bayan gida tana halatta in akwai larura ina fata an gane in akwai larura ya halatta magana a bayan gida cewa magana bayan gida gaba ɗaya haramun ne in kai an tsine ma albarka akwai wani ɗan shaɗan zai ma dariya duk kawai tatsuniya ne ina fata an gane ka shiga kai addu'a wani ɗan shaɗan ne kuma zai shiga ai bai isa ba ai kana shiga ban ɗaki ka ce allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'is ba ɗan shaɗan ba uban ma guduwa zai wallahi kar ma ka yadda wani ɗan shaɗan na ban ɗakin ka an rera ma hankali ne kawai ina fata an gane a takaice da yin magana a banɗaki ya halatta in akwai bukata an zo ana magana misali ba wanda ya amsa ya halatta ka amsa kun gano abin da kyau ya tabbata a cikin hadisi in akwai larura ya halatta yin magana a cikin banɗaki kala abu dawud hadha lam yusniduhu illa ikrimah ibn ammar yace wannan hadisin lam yusniduhu babu wanda ya masa sanadi sai ikirma menene sanadi suka ce wal musnadul muttasilil isnadi min rawihi hatta al mustafa wa lam yabin a samu hadisi tiryan tire har zuwa kan annabi bai yanke ba shake ce hadisi musnad to wannan hadisin ikirma shi kadai kawo shi da sanadi har zuwa kan annabi amma sanadin bai inganta ba insha Allah na babu ayaruddu salama wa huwa yabul mala yace babin da ke magana akan ya halatta a yi magana a lokacin a mutum ya mai da sallama yana fitsari kana fitsari aka maka sallama ya halatta ka amsa ko bai halatta ba malam usman ya halatta ya halatta ko saboda me malam yusuf da ta yi sallama ya amsa ko a cikin hadisin ya ce wa ya halatta a wani hadisi a ummu hani ta zo ta yi sallama sai annabi ya ce marhaban bi ummu hani marhaba amsa sallama ne ina fata an gane wannan hadisin da ya kawo hadisin ya inganta ya faru ne a fatahu makka ummu hani kanwace a wurin annabi alaihi salatu wassalam saboda yar sayyidina ali ce ubansa da sayyidina ali kaga kanwar annabi ne da cousins ina fata an gane tunda iyayensu yan uwan juna ne ta shigo ta yi sallama annabi ya ainihin ce marhaban bi ummi hani ya yi magana a banɗaki tabbas to a nan maganan da ya ba a ce ya amsa sallaman ba ko ya amsa sallama to a sake duba hadisin yanzu dai za mu ji daga bakin annabi alaihi salatu wassalam ko daga bakin sahabban shi ya ce a ruddu salama mutum zai amsa sallama wuhu ya bul alhali yana fitsari قال حدثنا عثمان وابو بكر ابن ابي شيبه قال حدثنا عمر بن سعد عن سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر قال yace an karbo daga Usman da kuma Abubakar ‘ya'yan abi shaibata ta wannan uban ya more ‘ya'yan shi guda biyu da Usman da Abubakar duk malaman hadisi ne amma abubakar ɗin ya fi suna shi ne wanda ke da al-musannaf to shi abubakar ɗin imam muslim kaɗai ya roci hadisi sama da dubu da ɗari biyar a wurin shi yana cikin manyan malaman imam muslim ina fata an gane abubakar ibn abi shaiba da bukhari da muslim da abu dawud da nasa'i da ibn majah duk sun fidda hadisi a gunshi in ban da tirmizi an gane wani abin da kyau to shi ibn abi shaiba babansu sunan shi Muhammad ina fata an gane shi abubakar din sunan shi Abdullahi Abdullahi bin Muhammad bin Abi Shaiba yanzu na ce muku a cikin sahabbai wani na Abdullahi bin Uthman saboda me na sunan shi ya sunan baban shi na fara mana malam ya sunan baban shi abi hafa ko in an ce yanzu ka ce mutane ya suna abubakar a siddiqu ka hada su da aiki amma haka ne da ya faɗa sunan shi abdullahi sunan baban shi kuma sai ce maka abi kuhafa abi kuhafa ba suna bane ba dan an ce ne baban kuhafa sunan shi usman kamar yadda ya faɗa sunan shi abdullahi bin usman shine cikakken sunan sayyidina abubakar to akwai waɗanda a cikin sahabbai da tabi'ai da malamai sun shahara ko da inkiya ko da laƙabi ko da wani abu daban abubakar shi ma na ciki abu hurere yana ciki to yake cewa ƙala suka ce haddathana umaru ibn sa'adin an sufiyana daga sufiyan to wancan satin na ce muku akwai sufiyan bin uyaina akwai sufiyan as-sauri to anan wane ne na wancan satin mun ce sufiyan ibn uyaina na yau fa nan ma shine ko wani ne nan sufiyan as-sauri ne an gane ko saboda me saboda shi wannan umar ibn sa'ad al-hafari mutumin kufa ne shi ma sufyan as-sauri mutumin kufa ne an gane wani abin da kyau an dhahak ibn usman yana cikin malamin sufyan an nafi daga nafi'u yana cikin manyan malamin imam imam malik shi nafi'u imam malik da ya gan shi sai bi shi in zai tafi masallaci yana ta bin shi suna hira sai an je dab da masallaci ce ni kan game da abu kaza mai abdullahi bin umar ya gaya maka mai annabi ya gaya musu ina fata an gane sada ba shi da lokaci to a lokacin yake satan shi sai ya bi shi da ya ga zai je masallaci sai ya bi shi sai an je dab sai ce ni ka akan matsala kaza mai abdullahi dan umar ya gaya maka mai annabi ya gaya musu yana faɗa sai malik sai ya rubuta haka dinga tara hadisi a wurin shi ya ce ƙala marar rajulun alin nabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya wuce annabi wa huwa ya bulu a lokacin annabi yana fitsari alaihi salatu wasalam fa sallama alaihi sai yawa annabi sallama falam ya rudda alaihi annabi bai mai da sallaman ba bai amsa mishi ba ƙala abu dawud abu dawud ya ce waru ya an ruwaito an ibin umara daga ɗan umar wa gairihi da waɗansu malamai أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم النبي ده يقوم في سعد سيدي تيمم ده تيمم ثم رد على الرجل السلام سيميرو wannan mutumin sallama shi an gane ko ina ɗaliban nahwa anan ga wata tambaya in kun kalli hadisin farko aka ce marra rajulun marra rajulun kaga na kira kenan nan sai aka ce faradda alar rajuli sai aka kawo shi da aliful ma'arifa assalama me ke nuna wannan rajul shine wancan rajul din an ce wani mutum sai aka kawo shi babu alifin babu lamu na biyu kuma sai aka ce ar rajulu da alifin da lamu na kun gane ko nan na kira can ko ma'arifa me ke nuna mutum ɗaya ne sai suka ce a ƙa'ida shine ne idan na kira ta maimaitu to yana nuna mutum daban-daban ne ko abun daban-daban ne amma idan ma'arifa da ma'arifa suka maimaitu abun ɗaya ne ko kuma aka kawo na kira sai aka kawo ma'arifa tana da nufin wannan mutumin ne kun gane wannan in aka maimaita sunan wani abu bayan sunan farkon kuma na kira ne wajen maimanci aka kawo aliful ma'arifa ko lamul ma'arifa iya nuna wannan dai mutumin na farko ne inda an ce sun maradda ala rajulin ya nuna wani mutum ne daban kun ga larabci ko shi yasa ce alar rajulin salama shi yasa Allah ce fa inna ma'al usrin yusran inna ma'al usri kaga al usur akwai alifin da lamun haka ne ko na biyu fa kaga yusuran kuma babu alifin da lamu ke yasa tsanani guda biyun duk abu ɗaya ne kun fahimci na abin da kyau a sorry tsananin a sauki guda biyu duk daban-daban ne nake so na ci amma yusur da yusur kuma abu guda ɗaya ne al'usuru da aka maimaita afuwan da aka kawo su guda biyu yana nufin wannan al'usur ɗin shine wancan al'usur ɗin ma'arifa da ma'arifa in suka maimaitu duk abu ɗaya ne amma na kira da na kira in suka maimaito abu daban-daban ne shi yasa sauƙi guda biyu ne da tsanani guda ɗaya to a nan sai malamin suke kawo wani abu da Allah ya ce wa huwa allazi fi sama ilahun wa fil ardi ilahun kowanne na kira ne Allah ya ce shine ilahu a sama shine ilahu a ƙasa ilahu kuma na kira ne to ya za a yi kuma an ce idan na kira suka maimaito abu daban-daban ne ban gane ko kun gane maganan ba dan wani zai kalubalance kai ce a to ai gashi wa huwa allazi fi sama ilahun wa fil ardi ilahun ya zama Allah guda biyu ne kenan sai suka ce a a ka'idar larabci duk abin da yake shi kadai ne in an maimaita shi ana kira shi din ne ne ina fata an gane dan Allah shi kadai ne ke sa maimaita kashi da na kira mala yace qala haddathana muhammad ibn al-musanna qala haddathana abdul a'la قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حسين بن المنذر أبي ساسان عن المهاجر ابن قنفوز محمد بن مسنى yana cikin malaman kutubu sitta gaba ɗaya duk ɗaliban shi ne kamar Muhammad bin Bashar sannan Muhammad bin Musanna da Muhammad bin Bashar suna da wani abun mamaki an haife su a shekara ɗaya sun yi tarayya cikin malamai ɗaya sun yi tarayya cikin ɗalibai ɗaya sun rasu a shekara ɗaya da Muhammad ibn Bashar da muka karanta shi ɗazu da Muhammad ibn Musanna. Yasa ibn Hajar ya ce waɗannan mutanen suna da abun mamaki. An gane ko kuma ba 'yan gida ɗaya ba ba 'yan uwan juna ba. Ya ce ƙala haddasana Abdul'a'ala Abdul'a'ala ibn Abdul'a'ala sunan shi kenan albasari. Ƙala haddasana Sa'idun shine Sa'id ibn Abi Aruba. An katada ibn da amata Sadusi an al-Hasan daga Hassan al-Basari. an Hussein ibn al-Munzir Abi Sasan an al-Muhajir bin Qunfus daga Muhajir bin Qunfus shi wannan Muhajir bin Qunfus sahabi ne yana cikin sahabban da malaman kutubu sita uku ne kadai suka da hadisi a gunshi Abu Dawud Nasa'i ibn Majah Muhajir bin Qunfus annahu atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yace ya zo wurin annabi wa huwa yabulu annabi yana fitsari fasallama alaihi sai wa annabi sallama to kaga can an ce rajulun to shine wannan ina fata an gane nan an bayyana maka wannan rajul din wane ne falam ya rudda alaihi annabi bai mai da sallaman ba hatta tawadda'a har sai da ya zo shi ya alwala thumma tazara ilayhi sai je ba shi hakuri ina fata an gane shine i'tazara ilayhi ya ba shi hanzari ya nemi uzurin shi faƙale ci inni karihitu an azkura Allah azza wa jalla illa ala tsuhurin ya ce ni ina kyamar ko na kyamaci na ambaci Allah ba tare da ina da tsarki ba ina fata an gane au qala ala tahara ko kuma ala taharati to kaga anan sai malamai suka ce ka dubi matsayin annabi alaihi salatu wassalam amma yana ba wani sahabi uzuri kan wani abin da sahabin kila bai fahimce shi ba an fahimci na abin da kyau saboda komai matsayinka ka iya ba da haƙuri rashin iya cewa na yi laifi ko a yi haƙuri wannan girman kai idan annabi zai ce da sahabi i haƙuri i ta zara ilai ya ba shi uzuri ɗazu da kamin sallama i haƙuri ban amsa ba ba na so na ambaci sunan allah bani da tsarki ina fata an gane bari za mu iya kara hadisi da na sun ce ba ta lokaci ya cika ko to nan ya kamata mu tsaya insha Allahu sai Allah ya kai mu ɗan uwa sun ba da shawaran ce a ci gaba da karatu ya yi ko sun ce sun ce dan za a yi sallah ranar lahadi litinin talata laraba an koma aikin gwamnati ma haka ne ko ciya barista suka ce to me zai hana a koma karatu ran juma'a to zai zama shine goron sallama karatun kenan insha Allah Allah ta'ala ya kai mu dare da lafiya waɗannan matsalolin yanzu muka fara karanta su insha Allah za a ji abubuwa na ban mamaki ba mu fara fito da su ba nan gaba ina fata an gane kuma daga fadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau mun karanta hadisi nawa kenan hadisi goma yau hadisi goma muka yi ko mun tashi daga kan hadisi na tara mun tsaya kan hadisi na goma sha bakwai ko to alhamdulillah Allah ya sa albarka cikin abin da mu karanta inda muka yi kuskure Allah mana afuwa na wa alaikum salam malam Idris a gurguje muna da minti daya ina ga su tambaya ya wani sati eh saboda mun sa ka'idan masu dauka ba za mu wuce minti 55 ba na Allah Allah saka da alkhairi za za mu amsa goron sallah ciyama daga kanka an rufe na'am malam dangane da fuskantar alƙibla na'am yawancin masallacin mu gabar ake kallo ba alƙibla ba ina ganin an dawo da mana domin akwai 15 degrees tsakanin alƙibla da ita gabar na'am ko wannan masallacin ma gabar ake kallo ba alƙibla na'am haka za mu wannan abarin ba da amsa cikin karatu yana cewa masallatan mu galibi ba sa kallon alƙibla sai dai su kalli gabar abin da yake ne ba sa kallon inda santan ka'aba take haka ne ko to in za ka yi sallah ba dole ka kalli ka'aba ba wanda yake wajibi kalli ka'aba shine wanda yake cikin masallacin ka'aba wanda yake cikin garin makka ya nemi ta inda masallacin yake kalla wanda yake wajen makka garurukan da ke kusa da makka su duba ta ina garin makka yake sai su kalli wurin wanda ke nesan duniya kuma annabi sai ya ce ma bainal mashriqi wal maghrib qiblatun sai haka da hannun shi ina fata an gane idan ka'aban tana nan kai kana nan sai ka kalli nan sallan ka ta yi ina fata an gane musulunci na da sauki kar ku damu da maganar masallaci matukar masallaci ya kalli inda rana take fitowa sallah ta yi ba wanda ya sai kalli ka'aba ina fata an gane waɗannan ab da aka yi duk ku rabu da su kawai tatsuniya ne abinda annabi ya faɗa a hadisi shine ka kalli jiha shi yasa sai annabi ya haka da hannun shi kun fahimci wannan abin da kyau kaddara za mu gina masallaci sai muka ce ga inda ka'aba take aka gane eh nan ne ka'aba to idan muka yi sahufai haka wancan ina yake kallo ina fata an gane shi yasa annabi ya sauƙaƙa mana ya ce mu kalli jiha kawai kar mu damu da ina ka'aba ɗin take yayi اللهم آتنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت واجنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأنفسنا وسائر المسلمين رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم